أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi ya sake kaddara saduwar mu a daidai wannan majalisin namu na tsira bayan dogon hutu da aka ɗauka na sallah ko ya doki dogon hutu na sallah Allah mana muwafaka a yau muna biyu ga watan Muharram biyu ga watan Al-Muharram shekara 446 hijiriya Allahu akbar tamurru bin al-ayyami sur'aka annama ka'annana nara sul'atul ayyami kal barqi barq kwanaki suna gudu da gaugawa wallahi zaka ga muna ganin gudun kwanaki kamar walkiya ce ta warka ta tashi a kullum muna yawan tunatar da junanmu wannan hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana a cikin shi idan kiyama ta matso za a ka samu taqarubuz zaman kusancin lokaci kusancin lokaci sai kaga shekara ta zamanto kaman me kaman wata wata ya zamanto kaman sati sati ya zamanto kaman me kaman wuni wuni kuma ya zamanto kaman awa ɗaya kaman sa'a sadaka rasulul karim wallahi idan kana lura sai ka gani kai lalle lokacin na ya zo duka yaushe ne yaushe ne muka shiga 400 da nawa da biyar ga ta take wayo deja duka in kawaiwaya in kawaiwaya yaushe ne duka muka yi sallah sallar layya kai ka ce satin da ya wuce ne ko yanzu kuma kusan kwana 20 da nawa kusan kwana 22 har kusan wata daya kai ka ce kamar ba a mayi satin ba da da sallar layya ta karubu zaman kenan Allah samu cika da imani wa'annan abubuwan ya kamata a ce duk wani mumuni yana kulawa da su duk wani ɗalibin ilimi yana kulawa da su saboda mi dan yayi ihtilamin guda biyar kamun biyar kama qala sallallahu alaihi wasallam da yace ihtilimin khams qabla khams kai ribanci lokaci guda biyar kamun lokaci biyar ya zo maka daga cikin bayanin kaga samartakakka kamun tsuha ya zo maka shi kuma tsuhan da kake ganin shi ba a taqarubus zaman wallahi sai kawai wai aka ganka da kanan shikenan ka tahi ka tsuhan ka tsuhan wani abun ba ka iya shi ba ƙarhi ya ƙare surtu a bikli prodishi bikla da prodishi concentrate wanda ake sanya mana a cikin jiki Allah mana gafara masu kimiyya masu kayan ƙara karyawan mu raunin ƙarhin jiki sai ka gani ka kasa abin da zaka yi kiyamun laili ce ka kasa tashi kai kiyamun laili karatun qur'ani ne ka kasa baka yi ribanci lokacin ka ba na yarin ta kamun mi kamun tsuha ya zo maka ila akhirul hadis to ya kamata duk wani ɗalibin ilimi ya kula da wa'annan wa'annan abubuwan saboda kaga duk rayuwar da kake gani rayuwa yau da gobe da take juyawa an gane ko to ya kamata a ce mumini lafiya ma ɗalibin ilimi yana da ibra abin lura a ciki yana ɗauka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara ya mana muwafaka idan ban manta ba wannan shine darasi na hudu a cikin littafin nan ko darasi na hudu a cikin wannan littafin nabiyyu rahma an gane ko sira wa durusun wa ibar na wallafar professor muhammad athani umar muhammad athani umar musa rijiyar lemu allah mashi muwafaka ya mashi gafara ya ƙara albarka a cikin shekarun shi don ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun tashi hadis zan mu tashi afwan hadisatu shaqqus sadar hadisatu shaqqus sadar abu kuwa yanda aka yi aka tsaga kirjin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ne aka yi aka tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya ji kanshi yake cewa fi sanatin rabi'a min umrihi rasulullah yana da shekara hudu daga cikin shekarun shi waqa'at lahu fi badiyat bani sa'd hadisatu shaqqu sadr sai aka samu abukuwa tsaga kirjin rasulullah a cikin kauye na bani sa'd وقد روى ذلك في مسلم وقد روي ذلك في مسلم hakikan an rawaito wannan a cikin muslim fi sahihi a cikin sahihu muslim an anas bin malik daga anas dan malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annab sallallahu alaihi wasallam atahu jibrilu jibrilu ya zo mashi wa huwa yal'abu ma'al khilmani annab sallallahu alaihi wasallam yana wasa tare da yara fa akhazahu sai jibril ya kama shi fasara'ahu sai ya kada shi fashakka an kalbihi sai ya tsaga sharan zuciyar shi fastakhraja alqalba sai ya huddo zuciyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastakhraja minhu alqatan sai ya huddo wata tsoka ko kuma kace wata dunkulan tsoka haka faqala hadha hasu shaytanu min sai ya ce wannan abin da na hudo shi ne raman shaidan daga gare ka sun makasalahu fi tasdin min zahabin bima izamzam sun malamahu sai ya hudu zace ya wanke shi cikin wani daro-daro ko ka ce wani ɗan ƙarmin fanteka haka an yi shi da zinariya kuma ruwan da ke ciki ruwan zamzam ne sai aka wanke zuciyar nan sai aka gyara shi Na'am, sun ma'adahu fi makanihi sai ya mai da zuciyar na a wurin shi, waje alkhilmanu yara sai suka zo da gudu ya sa'auna ila ummihi suna gudu da gudu suka zo wurin ma'aifiyar shi, ya'ani murdi'ahu nan da aka ma ummihi ya ce kenan mai renon nashi halimatu sa'adiyya ko faƙalu sai suka ce mata inna muhammadan qad cewa dai ki sani wa an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam fastaqbaluhu sai suka taso gaba dai suka zo wurin Muhammad suka waye ya kashe shi wa huwa muntaqiul lawn deja ya birkita launin sai shi ya sauya wannan hadisatu shaqqu sadr kamar yadda ya gabata a darsuskan mu na sira na baya kusan mun gan shi ko sai dai kuma ƙarin bayani kan shi ko kuma ƙarin maimaicin bayani kan shi kamar yadda muka gani rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ƙa'ida in an yi renanka shekara nawa ake mai doka shekara biyu an yaye ka halimatu sa'adiyya da ta ji daɗin zama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi ƙari shekara biyu bayan wannan biyu ɗin da aka bata sai ta ce mi take nema a bata kuɗi sai aka bata Allah cikin hikimar shi da laula abubuwan da halimatu sa'adiyya ta gani a tare da rasulullah na wato abin da suka tada mata hankali da sai ta nemi ƙarin wasu bidiyon mun gane ko saboda a kullum in kana tare da abu ai baka sanya barka abin da kake so misali kana sa abu baka sanya barka ko da ya barka zaka nemi ƙarin ni ƙarin neman shi in ka san zaka samu mun fahimci wannan ko in dai ka san zaka samu abin nan da kake so to idan ya bar kama zaka nemi istidai a maido maka shi inda ya kasan za ka same shi mun gane haka na ko alasabil misali atdn ne kai kullum sai ka yi kyau kana shirar bis ta zo ka je mi ka je jami'a rannan sai wani bawan allah ya baka motar shi ya ce amshi moto na zan ta yi zan yi balaguro in dawo ka dinga zuwa jami'a da shi ya ɗan ƙara ma da kuɗin isan su ɗinka an gane ko ka ji daɗi kaga zuwa jami'a a lar lokacin da kake so ka taso lokacin da kake so normal in ya dawo ka bashi kayan shi in ka ji zai koma balamuran na yake nan ya ci da ku nike kuma na wasa yana ji wani sai ya adda Allah mai da shi balamuran nan haka ne ko saboda kaga ka samu jin daɗi ka samu fasilite to shi ma wannan kaga halimatu sadiya ta samu albarkoki ta ji daɗin zama da rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi a ƙara mata to amma kai ma yaci dai sai mutum ya har samun matsala ɗan kuɗin karanka sai ya mi sai ya cinye sa a wurin gyara ɗan kuɗin ka na me ake ce mashi tike na bonnet na restaurant suka sai can in ka samu ya dawo daga balaguran nan ka kara neman shi in ya mai kofa cewa za ka yi hanya ba ka bar cewa aka ne ko to ita ma cikin ikon Allah cikin hikima Allah sai ya kasance halimatu sadiya Allah ya sa ya fara nuna mata wasu abubuwa daga cikin malamai sun karuwa waya sai ta tashi cikin dare ta neme shi ta rasa shi ta gaji da nema ta isko shi yana barci kuma mun gane bai ma san me aka yi ba daga cikin babban abin da ya yi da tada ma halimatu sa'adiyya mi hankali wannan hadisat shakku sadar bai yana da shekara hudu ana shirin maido shi suna wasa bayan gari da yara sun fito kiwo an huta bayan gari ana wasa da yara mala'ika ya zo hatman ya zo da siffar mutum da sun gan shi yara ya kada shi kuma da ya kada shi gaban yaran ya tsaga kirjin shi yaro ya zai yaran suka rude suka huta a ɗari da yancan shi sai wurin wa sai wurin mamashi kaga ai ko gobe misali a baka misali cikin yara suna wasa laƙadar Allah sai mutu ya zo ya kaɗe ɗaya sauran ya za su da gudu za su wuro uwar shi wance wance mamban wani an kaɗe miki wani sai ta huto da gudu ita ma to haka suka yi suka tai da gudu ita ma ta fito da gudu ta suka taho da duk wanda ake tare yaushe ka ɗauko yaron mutane kana renan shi a ce ma an kashe shi ba wai ya mutu ba akwai bambanci da ya mutu da an kashe shi mun gane ko in mutuwa mutuwa aji kowa ya sani kawai ɗanki ya yi rashin lahiya Allah ya mashi cikawa mubin ne khalas amma to wani irin magana za ta je ta faɗa mashi ta ce an kashe shi alhali su kuma su kuma a lokacin su kaga ƙarya ga mutum ba wai wannan ba ƙarya wurin mutum muba a samu mutum da ƙarya eh a samu mutum da ƙarya tashi hankali ne to kaga ba ta yi ta yi ƙarya maka ce ya mutu dole hankali ya tashi babban abu ne suka rugo da gudu kan su zo kuma mala'ika da ya yami ya huddo zuciya ya huddo ta ya tsaga ta aka hudo wata tsoka ya ce wannan rabar shaidan ne dangare ka ka duba haka gani babu anesthesi doktor babu oxygen za a yi mine ne irin wannan operation din sai da anesthesi ko sai da oxygen kuma sai da mi irin wannan ce za a yi ta kyar akwai an hara ta ko irin ta za a yi anesthesi ba sai an yi wannan sai an huda ka duka daga hayyacinka koko ko da hankalinka a iya ma ita aka zo aka ciro zuciyar dukanta ba a tsaya ba ina ven menene ba na su da artar durotar da artar koshi da ven menene suna nasu shishiyoyin nan jarabar shishiyoyin nan na cikin zuciya duk ba a tsaya aka duba su ba kawai hudu waye daga operation ko operation ta mala'ika da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala aka musallallahu alaihi wasallam wannan operation din aka tsaga zuciya aka huddo raban shedan ya nuna mashi yace wannan raban shedan ne da gare ka kuma ya gani ya maida kuma aka maida ta wurin ta dab ta yi su dai shikenan ta koma sannan aka rihe wurin aka gyara wurin sak a wata ruwaya Anas bin Malik yace yana ganin kamar abin taba-taba kamar taras-taras din tsagai mansu da suka zo wata ruwa ya sani matu sa'adiya kawai sun ga abin shini shini shi dai gashi nan lahiya lau sun ga abin shini sai dai amma launin shi ya dan sauya an gane ko ka san mutum ko in ce maka larabawa ko suna da ni suna da kamar in suka ɗan ji wani abu launin sai da sauyawa haka kaga mutum ya yi ya yi jajawo ka ɗauki misali balarabe haka ko buzu ko yaro ko babba simple shows tabka mashi mari a huska ka gani ya ce koma sai ka ga shan yayi da fitowa ta eh amma black lahiya lau kawai consider na ite Allah mana gafara to rasulullah ai shi mun gani ja ne wanda ke da kwai hori a cikin launin shi mun gane ko sannan zaka gani ko da bacin rai yayi launin shi yana tahiya wurin jan nan ya tsawur huska shi ta ja ko da rai ya bata haka ko wani tashi hankali ko shaidin hadar kabil to sai suka ga ya sauya launi amma gashi na ya tashi lahiyar shilau to alimatu sadiya sai ta sare ta ce a wannan a tunaninta ba a hida ba mai mi da mai ido ake cewa ne an aka fara irin wannan abin sai ta maida shi to wannan a takaice na'am a takaice wannan ita ce hadisatu shaqqu sadr kamar yadda muka ganta a durusu na baya sai kuma mu je ci gaba mala yace hikmatu hikmatu shaqqu sadr hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi wato tsaga kircin nan daga cikin hikimai malam yace na farko fiha tahayyatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil isma min min sharri wa ibadati ghairi allah ta'ala litalaqqa ma sayanzil alaihim min alwahyi litalaqi ma sayanzil alaihim min alwahyi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya sai rasulullah yana yawo ya tsarkake shi ya kimtsa shi ya gyara shi an gane ko ya daidaita shi don ya kare shi ya sa mai isma a cire mashi wani sharri saboda ka duba sharrin shi na hanyar shafa yake ka yanzu a cikin yara ƙanana wani in ya kulla ma wani abin sai ka shi uwar shi tana ai yaro bai karya haka ake samu ko a ce yaro bai karya shi kuma wallahi tsara ta ne so da yawa ana samun irin wannan an gane ko so da yawa ana samun irin wannan lasiya ma malaman makaranta ko yi haduwa da irin wannan an samu da uwa mara hakuri ko ta biyo wai an bigi yaranta in yaron ya je sai ya ce an mai bulala ta yi talatin ita kuma ta zaburo ta so kai kuma bai wuce ka bige su uku ne ko su hudu ko kuma wurin Allah kiyaye Allah kiyaye wurin bugo Allah ya kaddara kawai sai ka dan hasa mai ciki ya ga dama ya ce ko shi ko ya shi da suke fasada a ce kama ya aka yi aka yi ta kishe shi ita kuma sai ta zo ka ce ba haka bane ta ce wa yaro karya ya iya to yaro yaro ma ya iya karya uwaye mata ku saurara sharrin shi dan hayyara yana hawa tun aihuwar ka shedan sun aihuwar ka shedan yake fara ma ta kulkulu tun da yake tsomara ka tun aihuwar mutum ka gane ana aihuwar ka shedan yake ma ta kulkulu yake fara tsokar ka tun nan ya fara sharri shi kaga Allah subhanahu wataala sai aka fara tsabtace rasulullah tun yana yawo kuma dan ma kai yayi mi kai yayi bautar ma kuma kai tun yana yawo shi yasa rasulullah bai san me bautar nan ba bai taba yi ba bai yi bai taba yi ba Allah ya kare shi raban shedan shedan an hudda babu raban shedan a wurin rasulullah babu shi babu shi shedan bai da rabo wurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko bai da rabo bai da rabo a can mun fahimta kaga aishi ɗaya yana da rabo kan mutane amma nan sai ya ce haza hasu shaitan ne ka an cire shi kuma dai rasulullah ya kimsa zuciyar ta shi ta ƙara ƙwari na tarban wahayi zaka ga wata ruwaya an ce shakku sadar so biyu aka yi wata ruwaya a ce ma har so uku an yi ta har yana kusan shekara arba'in din na an yi mashi kama a yi mashi wahayi abu na biyu ce kama annaha kanat ilanan min Allah li makanatihi wa manzilatihi munzu sigarhi ji da wannan kuma yace ma daga cikin hikima dan Allah ya nuna cewa tun yana yaro ba mutum bane kamar kowa kai da yanzu ka isko an ce ma an kashe mutum an tsaga shi kuma ka isko alama kuma ka ga lahiya lau to ya ne kenan ka san daidai ba irin ka ba daidai yana da daraja da makana ba mi ba an gane ko a nan zan muga cewa rasulullah da muka ce wato ba mutum bane kamar kowa kasancewa rasulullah mutum ne ka san akwai wanda suke ganin rasulullah ba mutum bane in ka ce ba in ka ce mutum ne kai laifi lala yo ina za ta kai shi in ka ce ba mutum bane ba mi za ka aje shi aljani ma'azallah dabba subhanallah tsuntsu ma'azallah mala'ika ha ka sani ho mutum yahi mala'ika daraja walaqad karramna bani adama in ji Allah da nassin qur'ani kai dai ka yarda rasulullah mutum ne dole saboda kuma ka san baka ce Allah bane ma'azallah saboda duniyan nan daga talikai sai wanda ya halice su daga wanda aka halitta sai wanda ya halitta shi kuma a cikin wanda aka halitta gaba ɗaya wane ne yake da daraja mutum mutum shi ne dole ka ajiye rasulullah mutum ne mai daraja wanda ya daraja an gane ko wani cikin malaman da namu Allah masu gafara wani sai ya tambaye malamin yake cewa malam ai an ce mutum ai an ce annabi ya yi mala'ika daraja ko ya ce kwarai ya ce to ya aka yi mala'ika yake tashi da fuka-fukai shi kuma annabi bai tashi eh aka ji hikima ta malamanmu ya ce da ubanka da hankaka wane ya daraja ya ce ya aka yi hankaka yake tashi ubanka bai tashi Allah mana gafara ai da kasan kasan hankaka ko ko je mage ya ce ko hankaka angule ce ko da angul Allah mana gafara ya ce to ya aka yi shi angulin yake tashi ubanka bai tashi kaga rasulullah mutum ne wanda ya yi mutane daraja saboda shi ne fiyayyen halittun Allah gaba ɗaya sans exception ba wani tokaciya abu na uku mala ya ce ma wahiya tatahirul liqalbihi fi suratin madiyatin tazharu amaman nasi jami'an falam yartakib isman walam yasjud li sanaman min tufulatihi ila wafatihi yace ma tsarkake zuciyar shi ce tun tana yaro don wato Allah ya ƙara ɗaukaka kai wannan ɗin shi darajar shi gaban mutane gaba ɗaya ya ce rasulullah da kake ganin shi bai taɓa yin zunubi ba walam yasjud li sanaman min tufulatihi ila wafatihi bai taɓa yi ma wato gumki ba mai sujada tun daga yarantar shi ya mutu kaga me rasulullah bai zunubi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا kenan ko da zaka yi ko ma kayi mun gane ko kayi a baya ko zaka yi gaba Allah ya gafarta maka an gafarta maka an gane ko kuma an maida shi ma ba malami ba ne to rasulullah bai taɓa lahi ba kaga saboda wannan tsaga zuciyar da aka yi allah ya tsarkake zuciyar shi kwata-kwata ba ta wannan malam ya ce ma hikima ta hudu ya ce idan kana shaitan lahu hazun min qulubi subyan wa hiya lam tahmil haqdan wala bughdan wala hasadan fa kayfa fi qulubil kibar malam ya ce idan har a cikin zuciyar yaro za a ciro raban shaitan dan shekara hudu yaro a ce garaban shedan a cikinka zuciyar da bata san menene hasada ba bata san keta ba bata san bakin ciki ba zuciyar yaro a ce akwai raman shedan a cikin shi to ina labari da zuciyar rabkekin baragage wanda ya san keta ya san hasada ya san zunubi ya san menene ya kake tunanin zuciyar shi zata kasance an gane ko ya kake tunanin zata kasance in ta yaro ta ɗauki wannan raban shedan to ta babba da ne damban duniya ya ga gurmutsu ya kake sananin zai kasance an gane ko shi yasa kullum ta koyi da addu'ar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana yawa addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wai mai garantin ne yake wannan addu'a mai garanti ne ha yake wannan addu'a ya kai Allah mai mi eh mai jujuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka in ba da misali misali an san a yarinta ko a yaranta duk wanda suka yi wankan tabki an san gwani na wankan tabki wanda duk abin da ake gwani ne duk girman tabki sai ya yi sai ya tsallaka shi kuma in yayi nutso bai kamuwa misali ƙarshen wasa ya yi ƙarfin kowa a cikin yaranta mun gane ko sai aka zo wani tabki gashi tabki ne bai kai misali wanda dai kuka zo za ku shiga sai kuka ga wannan shi gwanin ruwan ya ɗauki mi fine da sometashi ake ce mata ko mine ne wannan batar wadda ake sanya haka nitse a ruwa ya sa a cikin shi ya shiga ruwan shi kuma ƙarshen gwani ne na ruwa to ku kuma mabiyan shi ya za ku eh inda hankali sai ka safi ne ɗaya bakwai eh ba ɗaya ba za ka safi eh bana shi kun san gwani ne kuna da garanti har igiyar ruwa watakila ta ja wani ya janyo shi ka san ita ce in ta ja ba kowa bake iya kamo ka ko an ce igiyar ruwan nan in ta ja mutum ya yi sama ya yi sama ya yi na ukun ba kowa ke iya hudo shi ba sai wani iko Allah to shi watakila wannan har ya je ya hudo shi daga igiyar ruwa kuma a zo za a shiga wani tafki ku ga ya ɗauki fini da sauran tajin nan don Allah kana da hankali ɗana wa zaka ɗauka ba ka sanya jikinka ba ma duka ita ce a sha a tsallaka ruwa fi sabilillahi to shi wannan rasulullah shine mai garantin tak tak kuma yake cewa sabbit qalbi ala dinik fa ma baluka nu ash'asa albara furta da mu kawai ga mu nan dai sai a hankali tarkata ba ta ta hayakin mota kawai haka kaga ai mu ne aula mu yawaita wannan addu'a shi yasa ka yawaita addu'a Allahumma sabbit qalbi ala dinik ka dinga Allahumma inni ashtaki ilayka qalbi Allahumma aslih li qalbi Allah ni ina kai kukan karar zuciyata wurinka zuciyata ta ki daidaita Allah ka saita mana zuciyata sai ka gani duk Allah yana taimakon ka ta bangaren nan mun gane ko malai yace mal abu nabiya shaqqu sadrun nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini wa tathhir qalbihi alladhi huwa anqa qulubul bashar yadullu ala ahammiyati tahayyul alqalbu bisiyana yace ma tsaga annabi kirja annabi sallallahu alaihi wasallam sobi ana hudu zuciya shi ana wanke ta alhali kuma ita ce wankakkar zuciya ta mi ta mutane gaba daya an gane ko ta mutane gaba daya yana nuna ma cewa gaskiya ya kamata zuciya a dinga tsabtace ta an gane ko a tsabtace ta na'am wata tahiruha wa adami ghaflata anhu sannan kuma a kiyaye gafala daga cikin shi an gane ko fa huwa makinnul aduwi wal mahallul waswasi wal ghazira saboda ita zuciya wuri ne matattaran mi adawa haka zalika matattara ne na waswasi haka zalika matattara ne na mi gazira a ce ba gazira kama a ce gazira shahawiya gariza afwan kenan nan shahawa shahawaice shahawaice da wannan a yace fahuwa makinnul al'adu wa mahallu waswasihi wa ghazwihi afwan kenan wuri ne na tattara mi wato kiyayya da kuma wuri na waswasi da kuma yaƙashi nan da ya ce ma an kalkulu mafi tsabtataccen zuciya yau misali ya yawa a cikin darasin namu mai haƙuri mu je da misallai alasabil misal za a huta za a huta ko za a je wani wuri sai kaga ga misali ga adam nan da rawanin shi wuri pets mun gane hari pet ba da wada ko kaɗan kai kuma naka rawanin hari ne watakila ka yi sati ba kwanki shi ba za a wurin adam zai jagorance mu je wuri sai ya ce ku shira ni in wanke rawani na mun fahimta kai kuma naka ya yi sati harin ne amma ya yi sati ba wanke shi ba kuma kana sa shi shi kuma ɗazi ya sa shi kuma ya ce ku shira ni in wanke rawani na to ya kenan kaga kana bukatar mi ka yi shi bukatar ka wanke amma gani da wani ya ishwa ne tsoron Allah kenan kaga zuciya shi ta yi kowa zama ta ta zuciya amma wai sai da aka hudu ta aka wanke ta sofi to kai kuma da ba wanda zai wanke maka sai ka yi ta addu'a ka yi ta aikin kirki don ta tatu asila lil muraja wancan a yi tambaya kan su komuti ba yi muraja ba ko to malam ya ce ma zara annabi sallallahu alaihi wasallam wa aina kana zalika menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiyatawa kuma ina ne ya kiyata wannan uzkur hikmatu zalika ka ba mu labarin menene hikimar da yasa yayi kiyon nan fi ayi sana kana ta hadisatu shaqqu sadr wa aina waqa'at a wace shekara ne aka tsaga ƙarshen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma a ina ne aka yi shi uzkur tafasil hadisa ka ba da labarin ya ne aka yi aka yi wannan scientific an ya ba da labarin ta wannan darasin ya ya kai na wurin hudu ko mun yi shi a urjuza yawa wa kullu tiflin qad hadar minani wa kullu tiflin qad naqal muhammadun qad qutil ko haka da qutila haka ne yazo ko ko ba haka bane yazo فانزعجت حليمة من هذه العزيمة وردت الصبية لأمه رضية وراها للمدينة مع أمه أمينة هكذا اذكر تفاصيل حادثة كبعد الأبار يعني أكي أكي حادثة ما حكمة شق صدر النبي منين حكمة لكتكين ديسا كسعاك كرش رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنغ أسئلنا أدنغ مراجعة إجدا ككرنتا كيما كنك مراجعة منين منين sai malam ya ce ma wafatu ummuhu wa kafalatu jaddihi abdul muttalib iyahu wato rasuwan ma'ayyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma renan kakan shi abdul muttalib malam ya ce ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ummihi aminatu bint wahab aminatu bint wahab annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da ma'ayyar shi aminatu bint wahab na'am وجده عبد المطلب هكذا لك دكاكنش عبد المطلب بن هاشم في كالآت الله وحفظه أتكين كلا دا الله كلا دا الله يكي مسكومة دا كاري سنة الله يكي سنة نزم ني ينبته الله نباتا حسنا الله ينا قبقو مي قبقو مي كيو أنغانيكو لما يريد به من كرامته saboda abin da Allah yake so gare shi ne karrama shi falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sita sinina yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara shidda kharajat ummuhu min makka ila yathrib sai ma'ayyar shi ta hoto daga makka zuwa yathrib madina kenan ko ai kaga rasulullah ya hana a ce mata mi yathrib ya maida ta madina su kuma sai suka ce la ya ahla yathriba la muqama lakum farju'u kaga bayan wai annabi ya hana wai sai suke hadi su munafikai sai yace maka li ziyarati qabri zawjiha walid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdul muttalib dan ta je ziyara kabarin wane ne mijinta baban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abdullahi bin abdul muttalib afwan abdullahi da abdul muttalib wa ma'aha waladu hal yatim muhammadun sallallahu alaihi wasallam ta ɗauki yaranta maraya rasulullah kenan wa khadimatuha ummu aiman da wato mai mata hidima ummu aiman famakasat shaharan sai ta ce ta yi wata guda sun maraja'at sannan sai ta dawo wa baina ma hiya fi tariqiha fi tariqiha yayin lokacin tana dawowa tana hanyar ta ta dawowa asabaha mardun sai rishin lahiya ya same ta washtadda alaiha rishin lahiyar ta mata tsanani fi awa'il tariq a tsatsa a harko farkon hanya kenan ko hatta tuwfiyat bil abwabi har sai da aka je abwabi ta rasu qaryatun baina makka wa madina ƙauye ne tsakanin makka da madina wa uida ila jaddihi abdul muttalib sai aka maido shi wurin kakan shi abdul muttalib wa ashfaqa alaihi aksar mimma ashfaqa aksar min ishfaqihi ala auladihi Abdulmutallib ya tausaya mashi ya kula da shi fiye da yadda yake kula da ɗaya shi, wa tsara yi afiru alaihim sai ya kasance yana fifita su a kansu jami'an gaba ɗayansu. Wannan hadisa ita ma mun yi bayanin ta da ko? Shi ne yake cewa, akhwalihi al-akhyari akhwalihi min an-nasab min ummi Abdul Muttalib ko yace mi wa fi tariqi audati li baytihi wa baldati ajasha bil buka'i fi qaryati al-abwa'i faji'atun qad batat is ummuhu qad matat wannan ina shi bai bukatar shafi anan ko na'am wai fakarar da muka yi ta tarasuwan mamashi ba ta bukatar shafi insha Allah Allah mana muwafaka an yi shi da su da yawa baya sai mala yace ma wafatu jadduhu Abdul Muttalib wa kafalatu ammihi Abi Talib iyahu wato rasuwal kakan shi Abdul Muttalib sannan da yanda wato ammun shi ya ɗauki renan shi kun gane ko ya ce maka lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samani sinina yayin da annab sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara takwas tuwufiya jadduhu abdulmutallib sai kakan nan nashi da ya ɗauki renan shi abdulmutallib sai ya rasu bin hashim dan hashim wa nahda abu talib bi haqqi ibn akhihi ala akmal wajhin sai abu talib ya kula da wato haƙƙin kenan renon ɗanɗan uwan shi akan huska kyaukyawa ai mun yi bayani cewa shi Abu Talib da Abdullahi su ne suke uwa ɗaya uba ɗaya haka ne ko kuma daman da Abdul Muttalib zai rasu sai da yayi ma Abu Talib wasiya kan ya kula da shi sannan daga cikin ama daga cikin wato kan yayin baban shi shi daman wannan Abu Talib ya nuna ma Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soyayya an gane ko ya kula da shi sosai wa dammahu ila waladihi sannan ya zo ya sanyo shi cikin mi cikin diyan shi kullum mun zo fakaran da muna bada bayani a da anan ana haka idan wato mutum ya rasu a cikin gidansu an gane ko mutum in ya rasu a cikin gidansu za ka ga cewa ɗiyan nan nashi ko ya kasance cikin ‘yan uwanshi wani ya aure matai ya kula da ɗiyan gaba ɗaya ko ya kasance a rarraba ɗiyan nashi cikin yayin shi da ƙannin shi a bar matar ta ce ta yi aure amma yanzu ha Allah mana gafara Allah mana gafara yanzu sai dai a ce inna lillahi ka gani wai ƙananka ko wanka ko ɗan uwanka na kusa ya mutu da an kawo wannan buhuhuwan na tausayi na kwana na satin nan ko shi ke nan fa an bar ki keshe ki can ki iyake kika aihe su mu muka ce ki bari mijin ke mutu haka ake nihi yo mana an bar armala wata wallahi ka ta arba'in take hutuwa ne ma abinci da zasti arba'in ake cewa ko takaba ashe arba'in na aihuwa ne ko allah mana gafara takaba kan ta'i da takaba wallahi ta fara nema abincin da zasti da ita da ɗiyanta da ita da ɗiyanta tuni ina ‘yan uwantaka tamu ta musulunci take ina muka kai ta sai kawai mutum kawai daman da daman hoda mutum ya mutu saka ga ‘yan uwa wannan ya zo ya ka bahun shinkawa wannan ɗan san kilitar na mai wannan bahun daman masara kuma a zamna a cikin satin na a cinye abin da aka kawo yawa kwasa sasar har in wanda kuka ga bai isa ba har sai an gama da sauran na marayu Allah mana gafara wallahi muna bukatar mu sauya ya kamata da yawa daga cikin mu mu dauki alƙawarin kulawa da marayu in Allah subhanahu wataala ya kaddara mana ko da baka da hali dai maraya ɗaya bai gagararka in ma baka kawo shi gidanka ba to ka dinga kulawa da karatun shi daga wurin uwar shi da ɗancin shi da ɗan shan shi da ɗan sutura shi dan lokaci kaɗan ka zo ka kula da shi rasulullah ya ce ana wa kafin liyatim ka hatai da filjanna ya nuna da ya gan shi maɗaukaka ya ce da ni da mai renon maraya haka muke a aljanna ka kula da maraya ko da baka da halin ka kawo shi ka damma shi cikin ɗiyanka to ka dinga kula da shi an board yana hannun ma'aihiyar shi man dai ka san diyan da ka hudda misali yaro karami diyan da ka hudda wata jika goma sha biyar zuwa ashirin a wata ka kai ya isa a kula da maraya guda to nawa muke doka nawa muke samu a wata wallahi ko da baka ce ba zaka kula da shi duka in jikka guda kake samu a wata da zaka yi tabarru'i in ka kai ka ce a ƙara a saya mu marayu abinci ko ka nemi wani abu ka saya ka kai wallahi ka sauke musu ko kuma watan ya zo ka san suna jimawa ba su ci nama ba ka je ka sai nama na mil franc ka ce a je a yi bushasha wannan wata a gidan nasu ka sa horin ciki cikin marayu da yawa ka shiga cikin kafala ka shiga cikin kula da marayu to ina ga a ce maraya ne na harko maraya ne na biyu uban shi dan uwanka ne wani kanan ka ko wanka kuku zanninka ko wani abu makamacin wannan uban shi kaga yana da haƙi nawa kanka gashi musulmi gashi maraya gashi dan uwanka ka duba ka gani to wallahi ya kamata mu zage damtse mu kula kuma wai kan mu yi magana surtu nan da nan duka nan duka kusan duka samari ne a cikin masallacin kace samari ne kai aure kai akce ma sai kayi aure ne zaka iya aiki alkhairi in juwa ya gaya maka daga ina aka ce sai kayi aure zaka yi aiki alkhairi ya kamata mu kula da wannan abu Allah mana muwafaka Allah mana gafara kaga sai ya kula da shi Abu Talib ya damma shi ya sa shi cikin diyan shi waqtasahu bi fadlin ihtirami wa taqdis kuma ya kebance shi daga cikin diyan shi da girmamawa wato dami karramta shi da wato kula da shi iya kula wa zalla fawqa 40 sana ya izu janibahu wato Abu Talib sai da ya gushe firi da uhiye da shekara hamsin yana karewa yana kulawa a hoton shi wa ya fusuta alaihi himaya wa yusadiq wa yukhasim min ajalihi yace yana sanya mai kariya yana kururuwa yana wato hada yana rikici saboda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka taba mai dan dan uwa ka duba hassa su aka yi cikin yunwa yace sai dai shi mutu da su mai rasulullah shi ba mun ga bayanin shi ko malai ce durusun wa iba darussuka da zaka doka da kuma lura da zaka yi a cikin wannan bayanin da aka yi malai ce na sha'aran nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman izanun bi maqdimi munkizin du'afa wal yatama min dalla wal istidaf alladhi yu'ani minhu al mustada'afina fil 'abd wa minhum al aytam alladhina يديئهم أولياؤهم لكي لا ينشؤون نشعة يعرفون بها حقهم ملائكة تما أنا tashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam maraya yana nuna ma cewa wato babbakowa wanda zai ceci marayu ya taso a haka da masu rauni da kuma tasliya kan marayu wanda aka yi abandonan su ko yara wanda aka yi abandonan su aka yadda su wanda ya kamata su kula da su suka rabu da su suka watsar da su an gane ko don kasasa haƙƙinsu to wannan sai a ma tasliya ka duba rasulullah sai ya faro daga yatim baban shi bai ga baban shi ba ma'aihiyar shi ta rasu shekara shi na wurin ma'aihiyar shi biyu kacal tunda ai yana yaro bai san ma'aihiyar shi ba shekara shi biyu kacal ya fara shakuwa da kakan shi shekara takwas bi shi ne ai kullum muke cewa nan in wani ne ya ɗauko wannan silsilai da kira samu wanda zai ɗauke shi ta zai yi wanda duk wanda ya ɗauke shi mutuwa yake Allah mana gafara mala yace abu nabi anna nash'atuhu min ghairi abwayn wa min ghairi jadd taqta'u as-sabila amama al-mubtilin alladhina rubbama tahmuhu bi annahu imma radi'a libanu da'watihi na'am wa risalatihi yace da ya tashi babu uwa babu uba babu uwa babu kaka yace dan a yanke ma mutane hamzari wanda suke son su bata addini su ce daman uban shi ko kakan shi ya tashi ta kankana sai rene shi dan ya zo ya faɗa mun wannan abin ai forman shi aka yi tun yana yaro ka san ko wanda zai wannan forman sai uwa ko uba ko kaka ammi ba ya yi ba yo in ammi ne ya yi ya baɗan shi mana eh mun gane ko amma uwa ko uba ko kaka sai ya maɗa shi amma in ammi ne sai ya maɗan shi bi tawjihi wa irshadin min abihi wa jaddihi dan ka a ce wai baban shi ko kakan shi ya nuna mashi likai ya sila bidalika ila jahid duniya wa hatamatiha bistita'i an-nubuwa dan wai ya nuna ya samu jah ya samu karbuwa a duniya gaba daya saboda wato ya kira annabta wala siyama nam anna usratuhu kanat bi makkah marmuqa fi qaumiha ya ce bare ma a ce maka mutanen shi a cikin makka suke kasan a larabawa lokacin makka tun lokacin an san mine ne makkatul mukarrama marmuka mai girma ce mai romo ce a cikin larabawa gaba ɗaya ai mine ne a da annabi ibrahim ce da ya ce waje al'afi da tamminan nasi ta hawi ilaishi ka sanya zukatan mutane suna karkatuwa suna son zuwa wancan ɗakin na haram yanzu a nan cikin wane ne zuce shi bata san zuwa bata san ya shi ga ka'abar nan dai kadai shi kadai kadai shiga makan nan ka ka'aba a da annabi ibrahim to tun lokacin zukatan jama'a duk sun karkatu to yanzu shi ne don kan ma wani ya bibin gashi dama a makka kuma ga uban shi ga uwar shi su ne suka shirya shi to hikima Allah sai ya doke su gaba daya abu na uku sai malam ya ce ma wa fi yutumihi a cikin maraitaka shi na'am ma yakunu tasliyatan wa khabran li khawatir al yatama fi kulli zamanin wa makan yace dan a samu tasliya a hakurkurtar da mi marayu cikin zukatansu a cikin duniya gaba ɗaya da kuma cikin mi da kuma cikin kowane zamani a haƙurƙurtar da marayu an gane ko su kwantar da hankalinsu fa'iza arafa fa'iza arafu annan nabiya hazihi al'umma don in marayu suka san cewa annabin wannan al'ummai an gane ko inna ma na sha'ayatiman cewa ya tashi a maraya ya wato girma a maraya adraku anna litum laysa nuqma wala mutinna sai su gane cewa ai maraici ba menene bane ba ba kaskanci bane ba kuma ba punition bane ba saboda da kaskanci ne da annabi baya tashi ba maraya da wani punition ne annabi baya tashi shi yasa dan marayun duniya gaba daya da kowane zamani in kasancewa fiyayyen halittun Allah maraya ya tashi kaga baka samun cewa maraici ai ko ba a san ka ne ko wani abu makamancin wannan to wanda aka fi son gaba ɗaya ga yadda ya tashi haka ne ko kenan tasliya ce ake ba mu mu marayu na'am sai fulla sun kiyar rani maraya ne sai fulla Allah shi kan ma'aifahu ni ba maraya bane sai fulla na'am maraya ba wanda baban shi ya rasu bane cewa suka ni da ɗiyata baba na ya rasu ba maraya ba Allah mana gafara Allah shi kan uwayen to kaga tasliya ne ake ba marayu na duniya kowane lokaci su yi haƙuri mun gane ko ake haƙurƙurtar da su malam yace hikima ta hudu anna fi zalika daf'an li azimatu al yatimi an yas'a li talab al ma'ali umur wannan dan a hada ma maraya ne an gane ko don kalka yi ragwanci kai babanka ya mutu an gane ku a ka tashi ka nemi ilimi ka nemi ɗaukaka a duniya shi ne mala yake ce ma laisa liyatimul ladhi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmu wal adabi ai ba maraya bane ba wanda aka ce ma baban shi ya mutu maraya a duniya wanda bai da ilimi bai da adabi shine maraya amma dan babanka ya mutu Hausawa kuma karin magana suka ce ba maraya sai me sai rago tuna ana gaya ma maraici kai ya hana ka mi kai ya hana ka neman mi neman kuliya an gane ko kai ya hana ka neman kakkasa kai maraya ne ka ki neman ɗaukaka an gane ko kenan ka nemi ɗaukaka ka nemi ka yi aiki aiki mai yawa ka nemi duniyarka da lahirarka wala tansa nasibaka mina duniya kakkamance rabanka na duniya ka ce kai sefini ta kare maka babanka babu shi ko mamanka babu ita a'a yanzu aka fara in dai da rai da lafiya nemi ilimi ka ji tsoron Allah ka daukaka an gane ko fa na'am yace ma wala ya taqiduhu wala ya taqiduhu yutuhu anil wala yuqaduhu yutumuhu anil amali was sa'i li bulughi asma ahdafihi fi hayatihi yace kan wannan maraicin naka ka bari ya hana ka ya ɗaure ka ya hana ka neman ɗaukaka neman rev ɗinka neman maholkinka na rayuwa kowa yana da maholki na rayuwa ko ba gaskiya ba to kanka ga kawai kai maraya ne ka ce a'a to shi kenan dai ka duba rasulullah da maraicin nashi ya tashi ya yi sofan duniya gaba daya gaba daya ya yi sofan duniya akwai wani kirista ko a ce wanda ba musulmi ba aka ce ya yi wani littahi wani littahi shi ya rubuta mashi mutum ɗari ne ko mutum goma na mace wanda suka yi kowa shahara a duniya leadership ta ake ce masko wanda suka yi kowa shahara a duniya kuma ya ba da hujjojin shi kaga ba musulmi ba ne kusan waye sa na harko muhammadu rasulullah cewa ya shi ne na farko gaba ɗaya duniya ya ce don duk abin da ka yi yanzu a kan duniya duk bau wanda ya san shi bau wanda ya gan shi labarin shi ne ka sani ka san shi a yanzu duniya ko bau wanda ya san shi bau wanda ya gan shi labarin shi ne kai ka sani an gane ko ka san shi kai kudurce da shi ya ce amma shi kadai ne za a taɓa mutunce shi mutane muliyika daga kowane alhaji na duniya su zo su ba da kansu ransu da rayukansu don su kare mutuncin shi kadai ba wai kare shi ba shi yake hudu a cikin littafin ya ce saboda duniya yanzu babu mutumin da zaka ce zaka taɓa wanda babu shi a duniya an gane ko kaga dubban jama'a sun huto su ba da ransu su ba da lahiyarsu su ba da mutuncinsu don su kare kawai mutuncin shi magana ɗaya da kawai wanda zai taɓa mutuncin shi banda rasulullah ke da wannan abu to sai aka ce ma asha yatima ya tashi maraya kaga rasulullah ya cika risalar da aka bashi shi wanda shine aksa hadafin shi na rayuwa ya sabke nauyin da Allah ya bashi kuma ya sabke to kowa yana da rai shine yace dan kai maraici ya hana ka ka cika wannan rabi ɗinka bal ya'mal fa kullum yassirul lima khuliqa ala mala yace kai dai aiki dan kana maraya ita aiki saboda shi kowane an halitce shi ne an saita shi wato abin da aka halitce shi da shi kowa an yassare mashi abin da aka halitce shi da shi malam yace fa'ida ta biyar anna fi zalika hadan wa tashji'an haddan haddan wa tashji'an li ummati hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala takrim al-yatim wa ila wa i'anatihi wa ila wa i'alatihi wa adami dafa'i an haqqihi ci wannan yana kwatanta ma al'umma wannan annabin cewa su kula iya matukar kulawa da marayu da kare masu haƙiƙikan su da tattare su da tattalin su mun gane ko wannan yana nuna ma daraja da ke da kwai a ciki an gane ko da kuma kincin haƙƙin su wa in khiltum alla tuqsitu fil yatama ba yatama ya ce wala ta kulu innan lalina ya kulu na amwalar ya dama zulman inna ma ya kulu na fi butunihim naran wasa ya salauna sa'ira Allah ya ce kaga wa'annan masu cin dukiyar marayu da zalunci an gane ko to ka sani cewa yana cin mi cikin zuciyarsu wata irin wuta cikin cikunansu wata irin wuta da sannu za a zara su cikin wuta sa'ira an baka maraya ka kula da shi wallahi dukiyar shi komin karamtarta ka ashe mashi kayan shi saboda in mamaci ya rasu dole a raba dukiyar shi komin karamtarta ka ce kai shi ka isharance kawai ku kashe ku kashe dinwa Allah mi ya ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر ko mun karancin shi ko mun yawan shi kowa wannan suna da maza da mata suna da rabansu na daga ƴan uwa da suka bari da uwaye kenan in aka baka misali shi kami goma a ce aje ta wannan tamara ya ce wallahi wa ta sabu da wahayi na wahayi da lai kaci ta ka cuta da zalunci in kana rukun shi wa man kana ghaniyan falistafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf in kana in kuma rukun shi ne kake an baka rukun maraya ko ka dauko rukun maraya sai aka baka duke shi an gane ko yaro maraya an baka duke shi miliyan goma na'am to in kana da wadata kakka ma taba ta ka kame kakka taba ta kawai a yi ta juya mai duke shi tana haɓaka da ya tashi ya girma ya kai shekara sha biyar miliyan goma na yaka ta zama wata ɗari wai misali da ya kai shekara talatin dai wai ko da ya kai rushid dai fa ina anastum minhum rushidan fadfa'u ilaihim amwalahum in kun in kayo sun yi hankalin kansu ku ba su duke su Allahu ala bala basha duke shi ci eh sai ka nemi yadda zaka saito shi insha Allah da ada Allah ya maka muwafaka ai baka bashi duke shi in bai hankali ba Allah ce fa in anastum minhum rushida in kuma yake hankalin ai ta aje su ai ta aje su har yayi hankalin in kuma yake hankalin yake hankalin har ya zo mutuwa in ya mutu magadan shi sun ci duke shi eh saboda Allah me yace fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilaihim amwalahum ka tattala mashi amma in kuma fakiri ne kai misali an baka dukiyar maraya miliyan 20 ko miliyan 10 kai kuma kullun sai ka huta misali da kyar a samu kilo ɗaya na shinkafa a zo a ci to Allah sai ya ce ka ci da ma'ruf ka ci da kyautatawa a ɗan ciro ana ɗan juyawa ana ɗan hudawa ana can abinci gaba ɗaya ana wucewa kenan kana ɗaukar kamar wannan abin aikinka ne haka amman da ma'ruf kai ya kasance kaga miliyan goma ce yau miyar kaza gobe miyar hanji gobe jibi miyar talakalo jibi miyar ɗawisu gata miyar mi gata naman barewa a zole ya yanka raƙumi biyar kaga kayi baka ji bil ma'ruf ba Allah mana kafara na'am malam sai ya ce mi na'am dan a kula da haƙƙin barayu to nan sai malam ya kawo ma ƙarshen darasin da yace as'ila lil muraja'a a saurari as'ila lil muraja'a wannan karin bi gare mai insha Allah a dinga raja'awa malam yace na farko kam umrun nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tuwfiyat ummuhu shekara shi nawa mamashi ta rasu fi ayi makanin kana wafatuha a ina ne mamashi ta rasu man kana ma'aha hina tuwfiyat tana tare da wa lokacin da ta rasu tare da wa take lokacin da ta rasu man kafalahu ba'du wafatiha wane ne ya reni rasulullah ya doke shi bayan rasuwan mahiyar shi mata tuwfiya jadduhu abdul muttalib yaushe kakan shi abdulmuttalib ya rasu man kafara annabi sallallahu alaihi wasallam ba da jadduhu wane ne ya reni annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar kakan shi wa ila kam sana zalla sallallahu alaihi wasallam fi himayatihi shekara nawa ya tsaya cikin kula da wannan wanda ya rene shi bayan rasuwar kakan shi kenan shekara nawa ya yana kula da shi to yanzu insha Allah na ya kamata mu tsaya ganin lokaci yayi in Allah kai mu satin mai zowa in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sati mai zowa tara ga wata a?
yau ne na muharram ko eh tara ga wata to Allah kai mu in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai insha Allah mu tashi hilfu hilful fuduli hilful fuduli wala akwai akwai wannan ko akwai bayani insha Allah Allah nuna mana fata abinda muka yi dai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamci ilimi ne daga gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya share shi duka kirzamu اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض حوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغث بلادنا بالامطار المباركه اللهم اغث بلادنا بالامطار المباركه اللهم اغث بلادنا بالامطار المباركه واغث قلوبنا بالايمان سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته